إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ina yi mana barka haduwa a wani masallaci mai albarka masallacin abu huraira radiyallahu anhu wa an sahabati ajma'in a yau juma'a muna hudu ga watan al-muharram shekara ta 1448 bayan hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa madina sun wannan daura da muke gabatar da ita a dukkanin shekara inda wannan karan muna tare da littafin tafiyar jana wanda wannan shi ne darasin mu na goma sha hudu cikin jerin darussa da muke gabatarwa a wannan littafi mai albarka قال رحمه الله عدم ثبوت التوسل عن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قال yake cewa rashin tabbatuwar yin tawassuli da zati daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko sahabbansa قال رحمه الله وإذا لم يثبت التوسل عن الأنبياء بعضهم ببعض saboda haka ne to saboda cewa baya halatta a sanya tsarin tsakanin Allah maɗaukakin sarki da bawa rashin wannan halaccin ya sa bai tabbata cewa an samu annabawa sashin su yana tawassuli da sashi kama lam yathbuti tawassulu an sahabati bi rasuli sallallahu alaihi wasallam kamar yadda bai tabbata cewa sahabbai sun yi tawassuli da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba ولم يثبت عن التابعين ولا عن الأئمة المعتبرين حتى بيثبت بجوزن تابعي با ولا بجوزن من يمن من معلمي وإن دعك إلى أكري دون بيثبت التوسل قسمان شي توسليات سوء سوء مشروع ko wanda aka shar'anta wa bayi wa mamnu'un ko wanda aka hana shi aka haramta musu tawassuli irin da shirka amma al-mashru'u fa huwa qismani aidan tawassuli da aka shar'anta shi ma kaso biyu ne القسم الأول هو التوسل بالإيمان بالله وبرسوله وبالأعمال الصالحة so na farko na tawassuli shine mutum ya tawassuli da imaninsa da Allah da da kuma imaninsa da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma ayyuka na gari da ya gabatar da su in mutum ya aikin alkhairi sai ya tawassuli da shi ya roki Allah wata bukata kan mutumin da ya sadaka ko mutumin da ya azumi ko mutumin da ya jihadi fi sabilillah ko wani irin alkhairi ko da'a ga iyayensa ولم يقع في هذا خلاف بين العلماء shi wannan tawassulin da aiki na gari babu sabani tsakanin malamai sawa'un kana fi hayati rasul aw ba'da mauti duka za ka yi tawassuli da imanin da kai da manzon Allah ko yana raye ko bayan rasuwarsa tunda aikin ka ne ana ka daga hannu ka ce ya Allah ina yin tawassuli da imanin da na yi da manzon Allah saboda wannan imanin ya Allah ka gafarta me da mu'mine suka faɗa inna na sami na munadi nadi bil imani aminu bi rabbikum fa amanna faghfir lana kaga tawassuli da imani ya halatta ba shi da alaƙa da yawan annabi alaihi salatu wassalam tunda aikin ka ne na imani tunda ba da manzon Allah kai tawassuli ba kai tawassuli da imanin da kai da manzon Allah shi ya Allah ina roƙonka saboda imani da nayi da manzon Allah Allah ka biya min bukata ta ta a kaza da wannan babu laifi game da shi ko manzon Allah yana rayu ko ba ismu tsari min al-mashru'i التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم يوم كان حيا فسونا biyu da aka halatta na tawassuli shine yin tawassuli da addu'ar manzon Allah amma lokacin da yake raye bi an ya ati yasta'in ta yadda shi wanda yake da bukata wanda yake roƙon Allah yake roƙon addu'a daga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ji ويسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطلب له من الله الآتية sai je wajen manzon Allah cewa roƙa masa lafiya a wajen Allah ko wata buƙatar sa kamar yadda mu ma yanzu ana yi sai mutum ya samu ne mutumin kirki sai ce da Allah wani ka taya ni da addu'a roƙa mun Allah ya min kaza da kaza da kaza ka ga ya halatta ma gare ka bari ga Annabi alaihi salatu wassalam wannan ya halatta lokacin da yake rayu amma qalaba al-arabiyu min ar-rasuli an yastasqiya lahu kamar yadda wani mutumin ƙauye wanda mun karanta hadisin a cikin bukari ya zo ya nema daga wajen manzon Allah cewa ya musu addu'a Allah ya shayar da su ruwan sama da Allah ya addu'a kuma aka yi ruwan sama wa kama qalaba al-a'ma من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو له برد بصره إن صح حديث الأعمى ما لم يشيكم كما يدعو من مكاه إذ ويني ما رجو النبي صلى الله عليه وآله وسلم cewa manzon Allah ya masa addu'a Allah ya dawo masa da ganinsa malam ya ce in hadisin ya inganta wannan hadisin ya inganta amma malam ya tafi akan cewa hadisin bai inganta ba saboda wannan ta'aliki ga ta'aliki nan yayi lamba ta daya cewa cikin isnadin akwai Ja'far Ar-Razi huwa sayyidul hibbi yahimu kathiran fala tajjubi sai dai ba shi bane wanda yake ciki shine Abu Ja'far Al-Khatmi kamar yadda Imam Tirmidhi ya tabbatar da haka cikin jami'in da haka Abu Ja'far din ba shine wannan ba da malam ya tafi inda wannan din ne hadisin bai inganta ba amma ba shi ne wanda yake isnadin shine Abu Ja'far al-Khatib da ta hadisin hadisin ya inganta bale yace wa kama qalabatul jariyatu sauda bare ta wannan bakar baiwa ta nema daga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam annati kanat tusra'u wacce ta kasance aljanu suna kare an yu'afiyaha Allahu ta ne manzon Allah ya mata addu'a cewa Allah ya warkar da ita ya ba ta lafiya fa khayyara har rasulu baina sabr wa baina an yad'u laha sai manzon Allah ya ba ta zabi ko ta yi hakuri sakamakon ta aljanna in ta yi hakuri ko kuma yi mata addu'a sai ta warke fa ta sabr sai ta zabi cewa ba ta yi hakuri dan ta shiga aljanna kaga Allah ya datar da ita da kyakkyawan zabi wa sa'atu an yad'u Allah ma sai ta sake roƙon cewa to roƙa masa Allah Allah ta takashshafa inda ma ya ati hasara cewa kada ta ringa fidda sarecinta lokacin da wannan shafar ta aljami ya zo masa ya zo mata wanda ya tabbata daga hadisin Abdullahi dan Abbas ina cikin Bukhari da Muslim wa hada tawassul alladhi huwa bi du'a'ihi qad inqata'a bi mawti sallallahu alaihi wasallam sai dai wannan nau'i na biyu wanda ake tawassuli da addu'ar manzon Allah to ya yanki bayan mutuwarsa fala yajuzu lil muslimi an ya'ti qabra rasulillah baya halatta ga musulmi ya je kabarin manzon Allah wa yasalahu hajatan roke shi wata bukata aw ghufrana dhanbi ko gafarta zunubi au kashfa gurbin ko yayi wata cutarwa in mutum ya haka yayi shirka wadda dalilu ala zalika dalili da yake nuna haka rashin halaccin neman addu'a daga wajen manzon Allah bayan mutuwarsa bayan komawarsa zuwa ga Allah yan bid'a ta ga suna nema kuma suka ce abin ma mutu suka ce ai kuskure ne ka ce manzon Allah ya sai dai ka ce wai ya ce dan bid'a wai sai dai ka ce manzon Allah ya ce kaga da Hausa yake magana shi yasa shi ina ji larabcin ne bai gane ba shine shi da Hausa ba za a ce manzon Allah ya mutu ba sai dai a ce ya ji inda wata ran zaka ji mutum yana bayani sai ka ce ke faɗa da larabci me za a ce in za a sufanta manzon Allah sai a ce zahaba shikenan sai a ce zahaba ba za a ce mata ba Allah ya ce afa in mata au kutila Allah ya ce innaka mayyitu bayan mutuwar Abubakar ya zo ya yi shi yace yace yace innaka qad mitta almitata allati kataba Allah lak baka yace ka mutu mutuwar da Allah ya kaddara maka amma dan bida yace yawo ba ka ce mun Allah ya mutu sai dai ka ce wai ya ta shikenan ya ta da Allah ya ta ya ta kaga bai halatta a nemi gafara daga wajen sa tun da ya ta alaihi salatu wassalam ba a neman gafarta da gafarar zunubi daga wajen sa wannan ko yana raye ko baya raye ba a neman gafarar zunubi daga wajensa ko ya yi damuwa da sauransu dalilin da yake nuna haka wanda yake nuna rashin halacci neman taimako daga wajen annabi alaihi salatu wassalam cewa shirka ne musamman bayan rasuwarsa alaihi salatu wassalam bayan rasuwarsa bai halatta irin wannan tawassuli أن في خلافة عمر ابن الخطاب انقطع المطر سوى زمن خليفة عمر وانسما يعيش وأراد عمر أن يستسقي عمر ينفن زيني wato ruwan sama zai yi addu'a Allah ya shayar da su ruwan sama. Wa ƙwalaba min al-Abbas ibn Abdul Muttalib an yad'u lahum bil istisqa. Sai Umar ya nemi al-Abbas ibn Abdul Muttalib cewa ya roƙa masa Allah ya shayar da su ruwan sama a ƙara sai Umar ya ce Allahumma inna kunna idza ajdabna ya Allah mu mun kasance idan muka shiga cikin fari na tawassulu ilayka bi nabiyina fa tasqiyana muna yin tawassuli zuwa gare ka da addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka shayar da mu wa inna natawassalu ilayka bi amni nabiyina yanzu muna yin tawassuli zuwa gare ka da addu'ar bakon manzon wani zai ce sai aka bi na biyi na na kuma aka da lafazin addu'a sai ya ce to ai larabcin da yake ba ka wahala ana ce larabci baki ɗayan sa in ka kasa larabci ka so uku to ka so biyun sa ka so biyun sa wato an gina shi ne akan kabul muba so biyun larabci in kai kana karanta waƙe-waƙen su da maganganun su gani ana shafi haƙƙul muba kamar yadda mun ji wayannan misalan da yawa a cikin mu'allaka ta imrul qais inda muke cikin daurar tsirga haka anan na tawassalu ilayka ay bi du'a'i nabiyina wannan wani abu ne ma'ruf nan ne alhaji ba da yake kai ko ina dan zahabiya ne sai ka ce anan ba ce addu'a ba haka ina lafazin addu'a yake ina da addu'a ake inda kan addu'a ake tattaunawa magana ake ta neman shayar da ruwan sama kaga ai ba kwata ake ba a wajen Allah ba da bara ake masa da roƙonsa ake abinda yake wajen Allah sai dai ka roƙe shi nan bi hawfil mubah to balarabi yakan yi wannan a larabci sosai qur'ani cike yake da wannan hadisai cike suke da maganganun larabawa cike suke da wannan da ku muna neman wato manzon Allah ya mana addu'a lokacin da yana raye ma yanzu muna yin tawassuli zuwa gare ka da addu'ar baffan annabi kun makana kum ya abbasu fadu Allah lana kaga nan da yake fili fili ne abu shi ba makawa sai an bayyana sai an bayyana shi in ban da haka bukata ma'anar ba za ta fito inda ma'ana ba ta fita sai da bayyana cikakkiyar abu cikakken abin da ake nufi da lafazinsa wannan balarabi yakan bayyana shi wannan kaga qul ya abbas fad'u Allah lana kaga maganar addu'a ake sai ya kai al-abbas tashi ka roƙa mana Allah shine ba anan da tawassalu ilayka bi anni nabiyina qul ya abbas fad'u lana nakiratun maqsuda qul ya abbas fad'u lana rawahu bukhari bukhari ne ya rawaci hadisi فلو كان التوسل بالرسول بعد موته جائزا إذا أتين توسلي دا الدؤر النبي صلى الله عليه وآله وسلم تاهلت باين متوسع لما عدلت الصحابة عن الرسول إلى الأباس بن عبد المطلب da sahabbai ba su karkace su bar manzon Allah ba su koma zuwa al-Abbas wa hada min al-wuduh bi makamin la wannan abu ne a fili ta yadda ba zai goya ba illa alaman a'ma ta'assubu sai dai wanda ratayuwa da waninsa ya makantar da shi wal inadu da taurin kai wasa laka sabila ahli balad wal fasad kuma ya kama tafarkin da tuma abota barna shine kawai ba zai fahimci wannan amma abu ne a fili abu ne a fili saboda annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka sha faɗa in ba a manta ba daurorin mu da yawa da suka gabata a wannan matsala cewa manzon Allah matsayin sa lokacin da yake raye da bayan mutuwarsa duk ɗaya ne lokacin da yake raye sunansa Muhammadu Rasulullah haka ma sunansa Muhammadu Rasulullah matsayin sa bai canja sallallahu alaihi wasallam darajar sa ba ta kasa kawai hukunci ne ya canja ta yadda in yana raye ya halatta ka nema addu'a daga wajensa ma bayan rasuwarsa Allah bai shir'anta ma matsayinsa da darajarsa ba abin da ya canza alaihi salatu wassalam da ka wannan kamar yadda malam ya faɗa abu ne a fili sosai da sosai ga duk mutumin da yake neman gaskiya malam ya ce wani ziyaratul ibah wal bayan saboda ƙarin bayani da bayyana mas'alar nuridu lakum ba'd adiyatil anbiya'i alaihi salatu wassalam za mu kawo muku wani bangare na addu'o'in annabawa da suka wanda za ka ji a ciki babu tawassuli da wani zaki babu tawassuli da wani annabi da ya gabata ko da wani mala'ika ko da wani salihin bawa babu shi malami ce ada iya tawassu fa hada abuna adam malami ce wannan shine mahaifin mu annabi adam lamma tarafa khati'a yayin da ya tsururuci wannan kuskuren da ya aikata qala yace rabbana zalamna anfusana ce ya Allah mun zalunci kai wa in lam taghfir lana wa tarhamna idan baka gafarta mana ka tausaya mana lanakunanna min al-khasirin lalle za mu zamanto daga cikin asararru za mu zamanto daga cikin asararru kaga nan annabi adam alaihi salatu wassalam sai ya tawassuli zuwa ga Allah madaukakin sarki da sifarsa ta gafara da tausayi fi himmi kauli wato a cikin abin da maganarsa ta kunsa ya roƙi gafara ya nuna cewa Allah mai sifa ne ta gafara da ya nemi Allah ya tausaya masa ya nuna cewa Allah mai sifa ne na tausayi da aka sai ya tawassuli da wani tsoro guda biyu sifar gafara da sifar tausayi wanda wannan ya halatta tawassuli da sufofin Allah tabaraka wa ta'ala falam yatawassal abuna adam bi muhammadin nabi sallallahu alaihi wa sallam bi tawassuli da manzon Allah kama za'ama za'imun mai da masu riyawa suka riya وأوردوه حديثا عن عمر بن الخطاب suka kawo suka ce wai hadisi ne daga wajen Umar dan Khattab da aka ce ina hadisi suka ce rawahu ibn Zawzi fil mawdu'at shine ai na sha baka wannan misali sai mutum ya kawo hadisi ya taba ba sai na hadisi shi ai ibn Zawzi ya kawo hadisi a littafin nan da yake bayani da kusan ƙarya yana nan ya kawo shi a ciki shi wani matsala shi ne matsala ana gaya maka dama galibi da ka ji wata matsala karan fara larabcin ne fara ba da wahala duk shi ne duk wata tushen bid'a kamar yadda muka ba da tarihin bid'o'i za ka ji tarihinsa larabci ne ya fara ba da wahala kafin a halaka duk tarihin bid'a ne da malamai suka ba duk wata bid'a da kake gani larabci ne ya fara ba da matsala tunda dama rashin fahimta yake sawa galibi galibi wanda suke sa kan zuciyar zalla da su fiye yawa a wani lokaci a galibi wanda suke zuwa da bid'a galibi larabci ne yake fara ba su wahala Allah ya mana to shi yasa koyon larabcin a wajen ɗalibin ilimi yana daga cikin wajibi Allah ta'ala ya sauƙaƙe mana shi cikin sauƙi ba mu ikon fahimtar kuma aiki da abin da Qur'ani da hadisi suka ce suka kawo hadisin suka ce daga Umar kala suka ce Umar ya ce kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam wai ya ce wai manzon Allah ya ce lamma tarfa adamu khati'at yayin da annabi Adam ya aikata wannan kuskuren da ya aikata قال يا ربي أسألك بحق محمد لما غفرت لي يا الله أنا روقانك بحق النبي صلى الله عليه وسلم بيكي كنك كغافر سامو ina roƙonka da wannan haƙƙi na annabi alaihi salatu wassalam gafarta wa qala Allah ya adam wa kaifa aratu muhammadan wa lam akhluq sai Allah ya ce ya kai adam ya aka ka san annabi Muhammadu alhalin da wani ce shi har yanzu qala ya rabbi li annaka lamma khalaqtani bi yadika sai ce ya Allah saboda lokacin da ka halicci ni da hannayenka wa nafakhta fiyya min ruhika ka busa min rai daga rawuka da ka halitta fa fatu ra'si na daga kaina fara'atu ala qawa'imil arshi maktuba sai na gani a jikin kafafuwan al'arshi a rubuce la ilaha illallah muhammadur rasulullah shi na ga wannan kalma فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك sai na san cewa kai fa ba za ka rafa wani suna zuwa sunanka ba sai sunan bawan da ya fi soyuwa zuwa gare ka wa qala Allah salafta ya adam sai Allah ya ce kai gaskiya kai annabi adam innahu la habbul khalqi ilayya lallai shi ya fi soyuwa cikin bayi zuwa gare ni shi ya fi soyuwa ud'uni bi haqqihi ka roƙe ni da haƙƙinsa faɗa daga farko laka na gafarta maka walau la muhammadu ma kalaktu suka ce wai Allah ya ce ba dan muhammadu ba da bakarce ka ba rawahu al-hakim fi mustadrakihi al-hakim ya ka hadisin a cikin mustadrak ya kawo hadisin a cikin mustadrak shi yasa wani malami ya ce akwai malaman da suke sukar al-hakim ta fuskar aqida ba suna cewa anya ko wannan shi ma ba mutanen bane sau ya kawo su hadisan da bai kamata a ce ya kawo su hadisan amma malamai sun wanke shi cewa shi da ya tashi kawai tattarawa yake tattarawa yake daga baya shi da kansa ya fara tace amma bai gama ba Allah ya masa rasuwa daka wannan hadisin hadisi ne mawdu'i hadisi ne na ƙarya bai tabbata ba da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam وقد أجاب أهل العلم أن الحاكم متساهل في تصحيح الأحاديث malamai sun ba da amsa cewa alhakin mutum ne mai sakaci wajen inganta hadisi hatta tahamahu ba'dhum bi su'il aqida har wasu daga cikin malamai ma sun tuhunci imam al-hakim da munin aqida qad kana az-zahabi fi ta'liqihi ala al-mustadrak Imam Zahabi a cikin ta'alibinsa da yayi ga al-Mustadrak na al-Hakim fi khususi hada al-hadith musamman ga wannan hadisi Zahabi yace innahu hadithun mawdu'un fala hujjata fi mawdu'in bal wala fi da'if Zahabi yace wannan ai hadisin ƙarya ne ko ba hujja a cikin hadisin ƙarya kai ba ma hujja a cikin hadisi mai rauni balle hadisin ƙarya da ka wannan hadisin bai inganta ba inganta hadisi ne bisin ƙarya wa idza sami'tum du'a adama alayhi salam isma'u du'a nuh wa id sami'tum malam yace tunda kun ji addu'ar annabi adam fasma'u du'a nuh ku saurara ku ji addu'ar annabi nuh kama akbar Allah anhu kamar yadda Allah ya bada labari shi ma gaba da shi yace rabbi ghfirli wa liwalidayya annabi Nuhu ya ce ya Allah ka gafarta mu da ni da iyayena kaga wannan ya nuna iyayensa musulmai ne ke shi yasa Allah bai yi masa inkari amma lokacin da ya ce a gafarta wa ɗansa sai Allah ya masa inkari yawwa innahu laysa min ahli innahu amalun ghayru salih ma'anan kaga sai ce wali walidayya ga ya nuna iyayensa musulmai ne wani man da kada baitiya mu'minan da kuma duk wanda ya shiga gidana yana da imani walil mu'minina wal mu'minat kuma ya Allah ka gafarta wa mu'minai maza da mu'minai mata tun daga na zamanin su har ƙarshen alkiyama kaga wannan addu'a mun shiga cikin insha Allah addu'ar annabi ne wala tazidi zalimina kar ka ƙara wa azzalimai komai abin nufi mushrikai illa tabara ai halatan wa khasara ko ya ƙara musu komai sai dai halaka da kuma asara التباوي الحلال وقال الله عن إبراهيم عليه السلام haka Allah ya faɗa game da annabi Ibrahim alaihi salam shi ma dai ga addu'arsa rabbana firli wa liwalidayya shi ma yake addu'a yake cewa ya Allah ka gafarta min da ni da iyaye amma shi Allah madaukakin sarki ya masa inkari illa qawla ibrahim li abihi la astaghfiranna lak mahaifinsa ba musulmi bane yayi addu'a kafin a hana shi ya Allah ka gafarta min da ni da iyaye وللمؤمنين لكم مؤمني يوم يقوم الحساب ran da za a yi hisabi Allah ka gafarta mana ga duka nan babu tawassuli da wani addu'a ce ake yin tawassuli da sunan Allah madaukakin sarki da sifarsa ta rububiyya rabbi gana tawassuli da sifatu rububiyya haka ji addu'ar annabawa dali addu'ar nu rabbi ghfirli nabi ibrahim rabbana ghfirli hadani وقال الله مخبرا عن أيوب haka Allah madaukakin sarki yake ba mu labari game da annabi ayyub Allah ya ce wa ayyuba ai ka tuna labarin annabi ayyub ya kai mai karatu idna da rabbahu lokacin da ya kira Allah madaukakin sarki yana cewa anni massani yadurru yana kiran Allah yana gaya masa cewa ni cutarwa ta shafe wa anta arhamur rahimin kuma kai ne mafi tausayin masu tausayi ka ga ya tawassuli da sifatun rahma da ya tawassuli da wani annabi ko da wani abu na daban wa an yunusa lamman taqamahu shut haka Allah madaukakin sarki ya bamu labarin annabi wato Yunus shi ma lokacin da kifi ya haɗiye shi lokacin da kifi ya haɗiye shi iltaqamahu yaltaqimu iltiqaman daga na ka tsoro al-lukuma al-lukuma shine lauma da mutum zai tura a bakinsa duka lokacin da kifi ya haɗe shi baki ɗayan sa wani ɗatin Allah ya ce wa ayyub a wa zannun kuma ya kai ne karatu ka tuna zannun shine annabi yunus wato ma'abocin kifi annun ana nufin kifi ƙatin kifi ka tuna labarin ma'abocin kifi idh dhahaba mughadiban lokacin da ya tafi cikin fishi da ya tafi cikin fishi wa wanna allan na qadira alaihi wato sai ya tsammanin cewa za mu kuntata masa fanada fil zulumat a ganin sai aka shafe labarin me da muka me da muka faɗa a can baya a ga sai aka shafe labarin baki ɗaya larabi yakan shafe labari ma baki ɗayansa ko ya shafe wata kalma musamman abin da ya shafi al-ibafa harful mudaf wannan yana da yawa a larabci da yawan gaske da ka sai da tan cewa Allah madaukakin sarki ba zai kuntata masa ba sai aka shafe maka labarin cewa an shiga cikin jirgin ruwa abin da ya faru ya faru hakifi ya haɗe shi to yana cikin kifin fanada fi zulumat sai ya ringa kira yana addu'a a cikin dukkan duhun kifi ga duhun wato kogi kaga mafi karanci guda biyu duk da malaman tafsiri su suna kawo abubuwa da yawa cewa wani kifi ya haɗe shi ma da ya kasa wani kifi ya haɗe shi shi ma da ya kasa wani kifi ya haɗe shi shi ma da ya shi yasa aka ce dukkai suka ce gashi nan an zo da jam'i bin gurumat aka zo da jam'i yana cikin dukkai ga duhun kifaye ga kuma duhun ruwa suka ce haka suka ce amma dai zahirin qur'ani kifi ɗaya ne ya haɗe shi sai duhun kogi yawwa ya halatta ka koda duhu guda ɗaya ne duhun dare fuskanta shi da alkulumat duba da nankuwarsa farkon dare duhu yakan zo in ya gaba sai ya ƙara nankuwa sai ya ƙara nankuwa sai ka ce gulumat saboda ya nanku ya kuma nankuwa ya kuma nankuwa ta wannan fuska ya halatta a ce a gulumat babu ne da ka sai kira Allah madaukakin sarki yana cin wannan dubbai din Allah ila ila anta to yana tabbatar wa da Allah madaukakin sarki wannan sifa ta uluhiyya cewa babu wanda ya cancanci bauta bisa gaskiya sai kai subhanaka sarki ya tabbata gare ka ya Allah inni kuntu min al-zalimin na kasance daga cikin azzalimai wato na zalunci kai fastajabna lahu sai muka amsa masa inji Allah wa najjaynahu min al-gham muka tseratar da shi daga wannan bakin cikin da yake damunsa wa kadhalika nunjil mu'minin kamar haka muke tseratar da mu'minai duk mumini da ya ba da gaskiya da Allah to kamar yadda Allah ya tseratar da Nabi Yunus to kamar haka Allah yake tseratar da mu'minai ka roƙi Allah sai ya tseratar da kai kaga nan da yake wasuli da wani ba da yi tawassuli da wani ba ya yi tawassuli ne da wannan sifa ta uluhiyya ya yi tawassuli da wannan sifa ta uluhiyyar Allah madaukakin sarki da kuma bayanin sifar sa shi ta cewa ya zalunci kansa shi yasa ya zo a sayyidul istighfar shi ma kun ga a cikin sa akwai walamtu nafsi wannan kalmar tana da tasiri sosai wajen amsa addu'a da kuma gafarta zunubi shine idan mutum ya furuci ya yi ikirari cewa ya yarda ya yi ne to yanzu Allah zai amsa masa idan haka nan duka addu'o'in babu tawassuli da wani zaci wa an zakariya haka Allah madaukakin sarki ya ba mu labari game da zakariya Allah ya ce wa zakariya ya kai ne karatu ka tuna labarin zakariya idna da rabbu lokacin da ya kira Allah madaukakin sarki yana addu'a ce rabbi la tadharni fard ya Allah karka banna haka cizo wato babu da wa anta khairul warithi kai ne mafi alkhairin masu gado yana roƙon da fastajabna lahu Allah ya ce sai muka amsa masa wa wahabna lahu yahya muka bashi yahya wa aslahna lahu zawjahu kuma muka inganta masa matarsa ta koma tana haihuwa da ba ta haihuwa sai Allah ya inganta ta وعن يوسف عليه السلام haka Allah madaukakin sarki ya ba mu labari game da annabi Yusuf shi ma yace rabbi qad ataitani min al-mulk ya Allah hakika tabbas ka ba ni mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith kuma ka sanar da ni fassarar mafarki fatir as-samawati wal ard ya Allah makajin sammai da kasai anta waliyyi fi dunya wal akhirah kai ne matabincin al'amari na a duniya da lahira tawaffani musliman ya Allah ka karbe ni ina musulmi nan hal musliman hal hal kauni musliman wa alhiqni bis salihin kuma ka sadar da ni ka hade ni da bayin ka na gari salihai kaga anan shi ma tawassuli da rububiyya rabbi ya tawassuli da rububiyya gashi ma gaba fa'iras samawati wal ardh kaga duka wannan rububiyya ce ta Allah sai ya roƙe shi da wannan sifa ta sa da haka ba a yin tawassuli da wani zaki kaga waɗannan su ne annabawa wanda suka fi kowa sanin Allah babu inda ka ji wani annabi ya yi tawassuli da wani annabi ko da wani mala'ika ko da wani abu za ka suna tawassuli da sunayen Allah da sukokinsa malam ya ce wa adiyatu rasul sallallahu alaihi wasallam kathiratu addu'o'in annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna da yawa maghfufatun fi kutubi sunna suna nan an yada su a littafan sunna fi kutubil azkar kuma littafan addu'o'i da zikirai wanda malamai suka wallafa wa minha daga cikin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wa sallam اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي وبدني وأشهد إلى آخر الدعاء kaga manzo Allah sai ya tawassuli wato da uluhiyya ta Allah Allahumma ayya Allah shine Allahumma ita wannan min din iwabun anbiya tana makafin ya'u shi yasa ba a hada su ba cewa ya Allahumma ba a fara ba a fara da ka in za ka yi addu'a ko ne ka ce Allahumma sai ka cire yawo wannan nunin din iwarun anbiya ko kuma ka ce ya Allah sai ka cire mim amma ba a hada iwar da mu'awwar ba a da haka manzo Allah yana addu'a wa minha du'a sayyidul istighfar al-mashhur daga ciya ko wannan addu'a ta sayyidul istighfar wannan hadisi da ya shahara minha du'a اللهم إنا نبعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا آخر الحديث wanda wannan hadisi ne Hassan Abu Dawud ya rawaita hadisi da sauran addu'o'i malam yace fa hal yastati'u ahadun min ha'ula'i shin wani daga waɗannan 'yan bida'a masu shirka masu bautar kabari zai iya an ya tiya bi harfin min alquran da ya zo da ko da harafi ɗaya na qur'ani bin nufi mafi karancin jumla a qur'ani aw min sunnati sahiha ko daga sunna ingantacciya alama shuru'iyyati tawassuli bis salihin ya kawo dalili daga qur'ani ko hadisi ingantacce wanda yake nuna shar'antuwar yin tawassuli da salihan bayi awil anbiya wal mursalin ko annabawa da mursalai to manzanni fadlan an istighafati bil rasul balle a nemi agaji daga wajen manzon Allah aw bi ghairihi ko wani fa inna istighafata bi ghairi Allah shirku la rayba fiha saboda tawassuli da wani Allah madaukakin sarki shirka ce babu shakka game da wannan وأما التوسل فهو بدعة ما توسلي بدعة wani bangaren sa ne bid'a wani bangaren shirka la kufu shi ba kafirci bane wanda ya tawassuli da mamata ko ya tawassuli da guma wannan mushriki kamar yadda Sheikh Salih Fawzan hafizahullahu ta'ala ya yi takririn hakan a littafin sa na Sharhu al-Qawaid al-Arba da aka tawassuli daga cikin sa akwai na shirka akwai na haram wanda aka haramta wanda bai halatta ba daga cikinsa akwai na shirka akwai na kafirci wa min al-adillati dallati ala anna at-tawassul yakunu bil a'mali salihah malin yace daga cikin dalilin suke nuni cewa tawassuli ana yin sa ne da kyawawan ayyuka naka ayyukan ba na wani ka ba ma za'a fil hadithi عن الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة شيء أبن يزو أتشين حديث daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam game da bayanin waɗannan mutane guda uku da wannan katon dutsen ya rufe kofar kogo da suka shiga fatawassala ahaduhum bi birrihi walidayhi sai ɗaya daga cikin su sai ya tawassuli da wato kyautata wa iyayensa da yayi ana cewa barra walidayhi ko barra bi walidayhi yakan yi ta'addi kuma yakan zo lazi Allah ya ce wa barran bi walidati kaga ya ta'addi da babu to yakan zo lazi kuma yakan yi ta'addi da babu idan haka ɗaya daga cikin su sai ya tawassuli da kyautata wa iyayensa wa tsani tawassala bi ta'affufihi an zina ɗaya daga cikin su kuma sai ya tawassuli da kamewarsa da ya gabarin yin zina بعد أن جلس من المرأة مجلس الرجال من النساء bayan ya samu dama ga wannan macen har ya kasance tare da matar kamar yadda maza ke kasancewa da matansu shine ya samu cikakkiyar damar da zai iya wannan zinar amma da ta yi masa wa'azi ta yi masa nasiha sai ya bari saboda tsoron Allah sai ya tawassuli da wannan aikin da ya nagari wasaniku tawassala bi tanmiyati ajri al-ajib na uku kuma yayi tawassuli da ya haɓaka ladan wani ɗan ƙodago ba da an zahaba bayan ɗan ƙodagon ya tafi wa taraka ujratuhu ya ban ladansa a wajensa kuma raja ba da muddatin bawila sai ya dawo bayan lokaci mai tsayi wa qalaba ujratuhu sai ne mai ba shi ladansa raddaha alai sai mai masa ladansa fa idza hiya marun kathir sai ga shi wannan ladan nasa ya zama dukiya mai yawa sai ya tawassuli da wannan aikin kai ne wa amma ihtijajuhum bi ayati يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة ما هو جارسكي دون الآية suke cewa Allah madaukakin sarki ya ce ya yi hallazina amanu taqullah ya ku masu imani ku ji tsoron Allah wa bi tabu ilaihi wasila ku nemi kusanci zuwa ga Allah me tafsirin aya ibnu kathir a cikin tafsirin sa yace wal wasilatu al qurba billahi da al wasila ana nufin kusanci kaza qala ibn abbas mujahid wa abu wa'id wal hasan wa qatada wa ghayruha wannan shi ne tafsirin malamai cewa abin nufi ana nufin ku nemi kusanci zuwa ga Allah ta hanyar da'a da aiki na gari kasada yake cewa ai abin nufi da wabtaru ilaihi wasila ai taqarrabu ilaihi bi ta'atihi ku nemi kusanci zuwa ga Allah ta hanyar da'a da shi wal amali bima yurhihi da aiki da abin da zai yarda da shi kaji tafsirin aya amma su ba suke fassara ayin ne ma'anar ta ina cewa da wasila din nan shine abin da suke kai na shirka da shi da Allah ya gana malam yace fal jawabu an amsar da za a ba su shine annal wasilata huna ma'ana taqarrub ila Allah bil a'mal as-salihah abin nufi da alwasila a nan ana nufin neman kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki da ayyuka na gari au bi asma'ihi wa sifatihi ko kuma da sunayensa da sufufinsa kama bayyana fi tawassulul mashru' kamar yadda muka bayyana a tawassulin da aka shar'anta la kama yaqulul mubtadi'un kamar yadda in bid'a suke faɗa ba an naj'al al anbiya aw salihin shufa'a cewa mu sanya annabawa da salihan bayi masu ceton mu a wajen Allah da wusa da kuma tsanin mu a wajen Allah wannan ba shine ma'anar ayat Allah ba zai yi umarni da shirka in inna Allah la ya'muru bil fahsha ataquluna ala Allah ma la ta'lamun Allah baya sawa ayi alfasha balle sa a shirka wa yaquluna suna cewa innaha min alwasa'il alma'mur biha shi wannan abin da suke na tawassul da tsari da suke sawa tsakaninsu da Allah suka ce yana daga cikin tawassuli da wasila da aka yi umarni da ita ويفسرون الآية بها كما سنا فسر آية بها أو يزعمون أن الشفاعة ثابتة لرسول الله وكما سنا ريا cewa ceto ya tabbata da Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa a yanzu haka ya mallaki ceton wa nahnu nas'aluhu li anna Allah qad manahu iyyaha mu muna roƙonsa ne saboda ai Allah ya bashi ceton wa kadabu wallah ƙarya ba ba manzon Allah ceton ba sai nan gaba za a bashi kuma idan an bashi ceton ai ba kai zai ceta ba dan bid'a kai mushrik ba ceton manzon Allah ne wanda suka suka kalmar shahada ne suka san ma'anarta suka aiki da ita su ne babu ta tauhid su ne as'adun nasu bi shafa'ati rasulillah ma mushriki ba baya cikin ceton annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka wannan ya nuna cewa wanda suke kai shubuha ce kawai ba shi da asali a littafin Allah ba shi da asali a sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallam in za su kawo dalili sai dai su kawo shubuha ba su da wata hujja malam yace ibatu shafa'ati lir rasul tabbatar da ceto ga annabi alaihi salatu wassalam cewa tabbatar da cewa manzon Allah zai ce babu shakka zai ce wa amma ihtijajuhum bi thubuti shafa'ati li nabiyina sallallahu alaihi wasallam amma hujja da suke da cewa an ceto ya tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam fal jawabu ko amsar da za a ba su la raiba anna lir rasuli shafa'atun muta'addidatan babu shakka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da ceto ceto yana da cetuttuka da Allah ya bashi adadi mai yawa ya kai wajen nau'i bakwai shi kadai zai irin wannan ceto sai waɗanda wasu suka yi tarayya da shi a ciki na annabawa da manzanni da mala'iku da sauransu a'zamu ha ash-shafa'atul uzma mafi girman ceton annabi sallallahu alaihi wasallam shine wannan babban ceto yawmal qiyamati da zai ran al-qiyama li irahatin nas min ana'il mawqif al-azim saboda mutane a hutar da su daga fama da filin taron alkiyama wannan tsayuwar da suke a hutar da su daga wannan fama da tsayuwa da suke وهذه الشفاعة مخصوصة برسول الله صلى الله عليه وسلم wannan ceton ya keɓanci manzon Allah ne shi kaɗai walahu shafa'atun ukhra kuma yana da wani ceton fi ikhraji ba'd man dakhala an-nar min al-muwahhidin na cewa zai fito da wasu daga cikin waɗanda suka shiga wuta amma daga cikin ma'abuta tauhidi banda mushrikai wa ukhra turafi darajatil mu'minina fil janna da wani ceton manzon Allah zai a daga darajar wasu daga cikin mu'minai a cikin aljanna ولكن لا اعتقادنا بحدوث الشفاعة له سيدي قدر شيوم دا عقيدة شوى يا ثبت منزل الله زي لا يسوغ للمسلم اتكالا على هذه الشفاعة بزي حالة أو مسلمي يسكن شيء يدوغرا wannan cutar ba zai halatta musulmi ya dogara da wannan ceton ba an yas'ala rasulullah fi duniya shafa'atahu cewa ya tambayi manzon Allah ya cece shi tun a nan duniya wannan bai halatta aw ghufrana dhunubi ko kuma ya roƙi manzon Allah ya gafarta masa zunubansa duka wannan bai halatta yana daga cikin shirka ka an ya tsula kamar mutum ya ce ya Muhammadu shafa'ani shi ya manzan Allah ka cece ni wannan bai halatta ba shirka ce saboda ceton a yanzu haka ba a bashi ba haƙƙin Allah Allah ya ce kullillahi shafa'atu jami'a ka ce ceto baki ɗayansa na Allah ne haƙƙinsa ne in za ka nema sai dai ka nema daga wajensa kamar gafarar zuni kamar yafiya kamar akwa shi yasa malam ya hada su a wajen misali baya halatta mutum ya ce ya muhammadu shafi ya muhammadu firli dhanbi adrikni astajiru bika mimman balaba wa asaluka ya muhammadu shafa'a dole bi halatta fa inna hadha kulluhu la yajiz duk wannan bi halatta ba shirka ce mutum ya ce ya muhammadu shafa'a ya manzo Allah ka cece ni ya muhammadu firli zan ya manzan Allah ka gafarta min zunubaina adrikni ya manzan Allah ka riske ni wato ka kawo min dauki kafin na halaka astajiru bika min man balama ina neman tsarin ka ina fakewa da kai ka daukan min fansa daga wajen wanda ya zalunce ni aw as'aluka ya muhammadu shafa'ata ko ya manzan Allah ina roƙonka ceto فإن هذا كله لا يجوز duk wannan bai halatta ba saboda shirka ce ka nemi abu daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wanda bai mallaka bal ya ƙunu Allahumma rzuqni shafa'ata nabiyyika Muhammad to ga yadda ya halatta in kana so ka yi addu'a ta neman ceton manzon Allah bayan ka kasance akan tauhidi kana da'a ga manzon Allah sai ka ce Allahumma rzuqni shafa'ata nabiyyika Muhammadin ya Allah ka azurta ni da ceton annabinka annabi Muhammad to wannan shine ya halatta Allahumma shaffi'ti ya Muhammada ya Allah ka sa manzon Allah ya cece ni aw yaqulu ko mutum ya ce Allahumma la tahrimni min shafa'ati Muhammadin ya Allah kar ka haramta min shiga ceton annabi sallallahu alaihi wasallam shi wannan duk ya halatta babu ne dan daga wajen Allah ka roƙa ka roƙi abu daga wajen wanda ya cancance shi wannan babu ne ka roƙi abu daga wajen mamallakin fa idza lam yajuz lil insani an yaqula mukhatiban mukhatiban rasula sallallahu alaihi wa sallam ishtani idan bai halatta ba ga mutum ya faɗa yana mai magana da annabi sallallahu alaihi wa sallam kai tsaye cewa ya manzon Allah ka cece ni au ajitni ko ya manzon Allah ka kawo min dauki aw astajiru bika ko ina fakewa da fa aula an la yajuza bi ghairihi min al awliya wa salihin to mafi dacewa shine kada ya halatta ga wani cikin waliyai da salihan bayi wala yutaru bi qawli babu shu'ara malam yace kar a rubu da fadin wani daga cikin mawaka shine al-busairi yace ya akramal khalqi mali man aluhu bihi siwaka inda hululil hadithil amin yace ya akramal khalq ya mafi karamci cikin halittun Allah baki da yana nufin manzon Allah mali wa nake da shi wa nake da shi man aruhu bihi siwaka wanda zan fake da shi in ba kai ba wa nake da shi da zan fake da shi in ba kai ba ana cewa la bihi ya rubu bihi liyadan shine idan ka fake da mutum amma wajen neman alkhairi kawai alkhairi kake nema sai ka fake da shine aliyahu sai aliyahu shi kuma da ainu bambancin lamun da ainu shi kuma ka fake da mutum kana neman tsari daga shirin wannan aliyahu fake da shi kana neman alkhairi kamar tawassul shi kuma wannan aliyahu ka fake da shi kana neman kariya daga shirin sai yake cewa wa yake da shi da zai fake da shi in ba mazan Allah ba inda kululin hadith yayin da wato wani abu ya sauka gare shi da yake faruwa na masifa hadith shine wani abu na masifa da ya sauka gare shi al'ami wanda yake gamewa wani gamamman bala'i ba wanda yake da shi da zai kira zai faki da shi in ba mazan Allah malam yace fa inna hadha al-kalam shirkun wa dalal wannan magana shirka ce bata ce walakin Allah a'lamu bi qa'ili sai malam kuma yayi adalci sai shi sai dai Allah madaukakin sarki shine yafi sani game da wanda ya faɗi wannan magana hal ma ta ala hada auta shin ya mutu akan wannan aqidar ko ya tuba ya mutu akai ko ya tuba Allahu a'lam ma dai magana shirka ce yawwa ma akai ya mutu ya tuba Allahu a'lam ya kudu ma liman aludu bihi yana cewa yake da shi da zai fake da shi wani kudu da hu malam ya ce ga za a ba shi amsa sai mu ce da shi lubbil ilahi wa la ka lubbi siwa man la da bil malikin jalili ka fa ka ji amsa lubbil ilahi ka fake da Allah madaukakin sarki ka nima alkare wajensa wa la ka lubbi siwa kada ka fake da waninsa man laza bil malikil jalil wanda ya fake da sarki girma shine Allah ka fahu to Allah zai isan masa da haka wannan ya nuna cewa wannan waƙe-waƙen duka waƙe-waƙe ne irin na shirka malam yace hujajul mubtadi'ati fi jawazi tawassuli wal istighatha shubha malam kira da hujjoji ma abin da yake cewa shine shubha ma ya kira shi ne min babi wato min babi da suke cewa shi ne an sallama jadal an sallama cewa hujja ce ma za a ba ta amsa a kai wa kada ka tsoro fi kalami babu shu'ara malam ya ce ya yawaita a maganganun wasu daga cikin mawaƙansu yan bida minalisti ga sati na neman agaji wani da'ati bin rasuli sallallahu alaihi wa sallam da kuma kiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna neman bukatu suna neman dauki daga wajensa wani gairihi da waninsa wannan ya yawaita a cikin su amma ƙara ba abu gashi nan a cikin tarihi malami ce kamar yadda waninsa yake cewa wa hulla uku da taqalbi ya muhammadu min hammin ala khataratil qalbi mutaridi arjuka fi sakaratil mauti tashhaduni kai ma ya huna idil afasu fi su'udi ka taba jin shirka kamar wannan tun da kake qala babu wani yace ya sayyidi ya safiya dini ya sanadi ya umdati bal wa ya bukhuri wa muftakhari anta almadadu bima akhsha daruratahu wa anta li malja'un min hadithi ad-dahr qatala Allahu mushrikeen ma a fara mai da malami wannan duk shirka ce da kafirci kaga shi wancan da manzon Allah yake wannan kuma ba ma da manzon Allah yake da wani yake wani safiyu din wanda wannan baitukan in kana so ka gan su da yawa mun karanta su a cikin littafin Taysirul Aziz Al-Hamid wanda littafin hanyar zai na nan ba a gama shi wanda jin mun shekara nawa alasa shekara nawa za a karatu su ne na za ta shekara hudu ko shekara biyar eh Allah ya sare mana shi da gari da yake gurin da ake yin karatu ne aka rufe shi ina ga insha Allah ta'ala za mu saurara nan darasin mu na gobe sai mu tashi akan wannan shubhat na yan bid'a sai mu ji amsa akai insha Allah ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته امين